أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ya da mu cikin wannan masallaci bayan hutun sallah da aka je Allah ya da mu kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya musamman cikin wannan littafi na risala yadda ake karatunsa a ranakun alhamis juma'a da asabar muna fata abinda za mu karanta allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure allah ya gafarta mana shi kuma malam da ya rubuta mana wannan littafi ya tara wannan ilimi waje guda allah ya gafarta mishi allah ya kai haske kabarinsa mun gama magana akan zakka har da zakatul fitr yau za mu tashi akan sabon babi da yake magana kan aikin hajji na'am malam ya ce babin wannan shine darasi na hamsin da biyu nake gani babin fil hajji wal umra wannan babin zai mana magana akan aikin hajji da umra kamar yadda muka sani shi aikin hajji yana ɗaya daga cikin cika-cikan musulunci guda biyar wanda malam ya soma magana a kan tun daga tauhidi sallah azumi zakka yanzu za mu so mana aikin hajji wanda kuma daga mun gama wannan babin to an fita daga cikin babi na ibada za shiga kuma babi na ma'amala wanda yake tsakaninmu yau da gobe insha Allah to malam yace wa hajju baitullahi alharam alladhi bi bakkata faribatun ziyaran ɗakin Allah allazi bi bakkata wanda yake garin makka ana kiranta ma da suna bakka kenan wannan faridatun farilla ne kamar yadda sallah azumi duk suke farilla a kan ɗan adam to haka shi ma wannan aikin hajji yake farilla ala kulli manista ɗa'a ilaihi ila zalika sabilan akan duk wanda yake da iko na zuwa wannan aiki din na zuwa can wato ɗakin Allah to wannan ya zama farilla a kan shi a shi wanda ba shi da iko kaga ba farilla farillan bata hau kan shi ba tukunna har sai ranan da ya sami iko minal musulmi ne daga cikin musulmai al-ahrar ya'ya waɗanda ba bayi ba albaligi ne sannan kuma wanda suke balagagu wanda ba yara ba shi yaro ko ya je ya aikin hajji bai sauke masa farilla na aikin hajjin ba ran da ya balaga kuma zai sake komawa wannan tana bangare na nafila kamar yaro ne ya yi ya zo ya yi sallah yaron da bai balaga ba ya zo ya yi sallah kaga wannan dai koyo yake mun fahimta ko marratan na farillan sau ɗaya ne fi umrihi a cikin rayuwar shi gaba ɗaya har in ka riga kai aikin haji sau ɗaya to ka gama da aikin haji na farilla duk sauran aikin haji da za ka yi bayan waɗannan wato na filfili ne gabaki ɗaya amma na farilla shine wannan wanda mutum zai yi sau ɗaya. To an ce wanda ya samu iko zuwa ga wannan ɗaki ɗin shine yake farilla a kan shi. To menene wannan iko, menene asabil da aka faɗa shine ta tsarik shine hanya asabilat wanda ta kasance amintacciya daga inda kake har zuwa ɗakin Allah tafiya da dawowa. wannan a samu hanya sannan na biyu hanyar nan ta kasance amintacciya ba za a halakar da kai akan hanya ba ba za a cutar da kai akan hanya ba ba za a halakar da dukiyanka ba ba za a halakar da jininka ba to wannan ka samu ɓangare na farko kenan wazzad sai kuma guziri almublag wanda zai kai ka ila makata zuwa ga garin makka duk yana cikin sabil din nan ga hanya sannan ga guziri kana da abin da zai ɗauke ka daga nan har maka ba za ka fita tafiya aiki maka sannan kuma kana roƙo ba ka zauna nan ka yi roƙo ka zauna can ka yi roƙo ina za ka je zan je aikin maka wa ya ɗora maka babu wayanda da suke tafiya ma a ƙafa to sukan tafi ne suna noman su har su isa yawa guzurinsu ne suke tafiya da shi inda ya ƙare nan za su yi mashekarunsu sannan su ci gaba da nema in noma ne su yi noma har su girbe har su sayar har su ci gaba da tafiya na biyu kenan na uku wal quwwata sai kuma samun ƙarfi alal wusuli ila makka ta zuwa isa nan garin maka kana da ƙarfi na jiki da ƙarfi na lafiya, to waɗannan su ne suka taru suka zamanto wato abin da ake kiran shi samun hanyar zuwa maka. Mun gane ko hanya amintacciya, guziri cikakke, sannan kuma ƙarfi na jiki da na lafiya. In ka haɗa waɗannan to aikin hajji ya zamanto wajibi a kanka ka tashi ka tafi. Wanda in ko baka yi hakan ba ka yi laifi tunda kana da waɗannan abubuwa duk guda hudu sun haɗu baka yi ba to ka yi laifi a wannan waje din. Amma in kana da uku ɗaya bai cika a cikin nan ba, aikin hajji har yanzu bai zama wajibi a kanka ba. Mun gane ko? To malam ya ce, wazzadi ila walƙuwata ala wusul ila makata, in ma rakiban ko ka je kana haye, aura jiran ko ka tafi a ƙafa, masu hatin badin da da ƙarfi wato lafiya na jiki ɗin nan. Wa inna ma iyaka dai yi umaru an to yanzu ga shi ka samu wa'yannan kuma ka shirya za ka tafi, to daga ina za ka ɗauki niyyar aikin hajjin. shine mala ya ce wa inna ma iyaka dai yi umaru an umarci mai yin aikin haji an yi hurima ya ɗauki niyyar aikin haji minal miƙat daga miƙati ko ina a sassanin duniya in za ka shiga maka akwai miƙati akwai inda za ka tsaya a nan ne za ka ɗauki niyyar aikin haji ko kuma niyyar aikin umara kafin ka shiga garin maka. wanda suka fito daga nan yankinmu na yammacin duniya akwai inda za su ɗauka wanda suka fito daga gabashin duniya akwai inda za su ɗauka wanda suka fito daga arewacin maka akwai inda za su ɗauka ko ina da akwai inda ake ɗaukan wannan niyya ɗin za ka samu wa'yansu sai su ɗauki niyyarsu tun daga najeriya ba su sanya harami a shiga jirgi da shi to wannan dai a mazhaba ta imamu malik wannan makaruhi ne ana so a nan wajen da za a yi niyya a nan miƙati a nan ne ake so ka ɗauki niyya ɗin ba so ka ɗauki niyya kafin miƙati ana so ka ɗauki niyya ne a inda miƙatin yake kuma kowanne wato da sunan shi shine yi umar a yi hurima minal miƙati wa miƙati ahli sham to miƙatin mutanen sham wa Misra da kuma mutanen Misr, Masar wato Egypt da sauransu wal Maghrib da kuma nan yankinmu gabaki ɗaya aljuhufa akwai yadda ake kiranta da jufa wani waje ne a nan ne za ka ɗauki niyan aikin hajji in za ka shiga maka ne don maka ne kawai take da wannan inda za ka ɗauki niyya ɗin mun gane ko to amma a yanzu da halin da muke a yanzu jofa ruwa ya shafe ta so an matsa da ita a matsa da ita ta koma can kan tudu to anan dai zaka dauka duk abinda musulmai suka yi ittifaki suka taru a kai nan ne inda halaccin yake ba za ka ce dan ruwa ya shafa jofa kuma yanzu a tsaya a cikin ruwa wannan ba zai yi ba mun gane ko shi addinin musulunci muna faɗa muna nanatawa mai sauƙi ne mun gane ko Allah bai sanya muku a cikin addinin nan min harajin na daga wani abu wanda zai kasance mai kunci a gare ku ba wasu suna kafa hujja da cewa ai saboda an shafa jufa ruwa ya shafe ta saboda haka za su ɗauki niyan su daga Najeriya na ne ne har haka yayin ka ɗauki niyan ka shikenan yayi babu wani matsala amma dai kai abin da ba a so ba an fi so ka ɗauki niyan nan a wannan miƙaci din to fa in marubil madina idan suka wuce garin Madina fa kamar yadda mafi yawan almasafiyan farko suke yi a yanzu in kun sauka a a ina ne a Jidda to sai a wuce kuma garin Madina sai a soma da ziyara kafin a zo a yi aikin haji aikin haji ita duk gabaki ɗaya a nan cikin garin Makka ake yi duk inda ake yin aikin haji gabaki ɗaya ka je ka dawo duk da wuce kilomita goma sha shida ba daga nan zuwa Jos kawai ka je ka dawo shi kenan an gama yakin haji. To harkan in kun sauka a Jidda akwai da suke wucewa Madina akwai wanda suke sauka a Madina kai tsaye jirgin zai sauka a Madina ne akwai da suke sauka daga Jidda. To idan shine malam yace idfa izfa in marubil Madina in sun in sun wuce garin Madina to fal afdal abin da yafi falala gare su an yi hurimu su ɗauki niyan aikin hajjin su min miƙati ahliha daga miƙatin mutanen Madina. Mun gane ko? Ina ne miƙatin mutanen Madina? Min Zulhulaifa, shi kuma sunan wajen kinana kiran shi Zulhulaifa. Kuna barin hotel suna ku za ku tafi za ku zo ku tsaya a wannan waje, a nan za a ɗauki niyan aikin umara ko kuma niyan aikin haji ko kuma niyan aikin umara da haji. Iyakacin niyoyin kenan guda uku. ko ka yi niyyar aikin haji ifradi ko ka yi niyyar aikin umara da haji ko ka yi niyyar aikin umara ita kaɗai mun gane ko sai lokacin aikin haji sai ka kuma shiga ka yi niyyar aikin haji to miƙatin su kenan zulhulaifa wa miƙatin ahli iraqin ahlul iraqi miƙatin mutanen iraqi su kuma za ta irqin su ma daidai za su shigo akwai waje da aka yi musu nan ne za su ɗauki niyya shine wato za ta irkin. Wa ahali Yaman mutanen da suka fito daga Yaman kuma fa su kuma za su ɗauki haramin su ne daga Yalamlam sunan wajen kenan Yalamlam tun daga Yaman abin da ya bayanta ya tafi tun daga Iraki abin da ya bayanta ya tafi tun daga Madina abin da ya bayanta ya tafi to ba za dai su wuce a nan ne za su ɗauki haramin su. mun fahimta wa ahali najad wanda suka fito kuma daga sansanin najad fa min karnin za su ɗauka daga karnin najad shi ma sunan waje ne to wa'annan su ne wato wuraren da ake ɗaukan niyya na aikin haji ko na aikin umara shi garin maka baka shigan shi sai da ɗaya daga cikin wa'annan niyoyi ɗin ko za ka yi umara ko za ka yi aikin haji to in ko duk ɗaya daga cikin biyun nan za ka yi to ga inda za ka soma in munan ka fito daga daga jidda ne za ka shiga maka to za ka ɗauka a nan a miƙaci na mutanen jidda in kuma daga madina ne a nan za su zulhulaifa in daga iraki ne za ta irkin in daga yaman ne ya lamlam in daga najad ne za ka ɗauka daga ƙarin najadin nan iyakacinsu kenan shine malam ya ce wa man marra min haula ibil madina dukkanin wa'annan wanda suka fito daga sassanin nan amma sai suka wuce garin madina ya dawo da mu baya kenan ko ko kuma zai maimaita yace to fa wajibun wajibi ne alaihi a kansa an yi hurima ya soma niyan aikin hajjin samin zulhulaifa daga zulhulaifa saboda me izla ya ta'addahu ila miqatil lahu ba zai ce zai ketara ya sake komawa kuma miƙatin garinsu ta nan ne zai ɗauko ba yi kawai daga wajen mutanen madina ya shiga cikin garin maka wa yuhrimu alhajj aw almu'tamar aw almu'tamiru bi isri salatin faridatin to me niyan aikin haji ko kuma umra yana ɗaura niyan ne a a bi isri a ƙarshen sallah na farilla kamar yadda muka yi sallah asbahi din nan to a lokacin zai ɗaura niyya aw nafilatin in kuma lokacin ba lokacin sallah bane ba lokacin azhar la'asar magriba isha bane to sai ya dauka bayan yayi nafila ya kuli yana cewa labbaik allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to bayan yayi wannan wannan shake kira talbiya in ya idar da sallah ɗin, in sallan magriba ne ko isha ko asuba ko azhar ko la'asar to zai yi wannan talbiya ɗin to sai ya yi niyan cewa zai yi aikin umara ko zai yi aikin hajji mun gane ko shi wannan labbaika cewa amsawanka ya Allah Allah madaukin sarki ya yi umarni ma annabi Ibrahim wa azzin fin nasu bil hajji kayi kayi shela wa mutane da aikin hajji, cewa su zo aikin hajji a tuka, za su zo gare ka daga kowane sassa na duniya. To, duk wanda ya amsa wannan, a nan suna suna ce, wasu amsa suna cikin tsatso. Mun gane ko kawo munan duk gaba ɗaya ba ma duniya ai aka yi wannan shela, amma duk wanda ya amsa shi kuma sai ya je. To, shi ne wannan talbiya ɗin labbaika amsawanka ya Allah. Allahumma labbaika, labbaika amsawanka ya Allah la sharika laka babu abokin tarayya gare ka, labbaika amsawanka, mun amsa, innal hamda lallai dukkanin godiya wa ni'imata da ni'ima laka naka ne wal mulk hakan nan ma mulki naka ne la sharika laka babu wanda yayi tarayya da kai cikin sa to a wannan waje wa yanwi mai niyyan nan sai yayi niyyan ma arada abin da yake nufi yayi min hajjin na daga aikin haji ne au umratin ko kuma na na umra wa ya amura ana umurtan shi an yaga tasila ya yi wanka inda ihrami a lokacin da zai ɗaura wannan niyya ɗin. Sai ya yi wanka, wanka dai da ake yi na ibada. Wannan wanka ko ba ɗauke ma kowa ba da namiji da mace, da mace mai al'ada da mace mai jinin biki duk za su yi wannan wanka ɗin. Hadisi ya inganta a Sayyidina Abubakar ya zo ya samu annabi sallallahu Alaihi wasallam lokacin da Asma'u wato ta haihu a daidai za a shige annabi sallallahu ka umarce ta ta yi wanka ta yi kuma niyya a shiga saboda haka za a yi niyya ga baki ɗaya a wannan waje ɗin za a yi wanka yana daga cikin umarnin da aka yi za a yi yi umar an yaga tasila inda irami kabla an yi hurma gabani ya yi wannan harami yanzu in ka fito daga cikin garin madina in ka je wajen ai wajen wanka ne gaba ɗaya sannan kuma ga masallaci yau in ka yi wanka kaga na farko sai ka zo ka yi nafila na biyu in kuma sallan farilla ya cin maka a wannan waje sai ka yi sannan kuma sai ka soma talbiya to kana yin wannan za ku fito shikenan sai ku hau motoci sai a kama hanya kamar in daga madina ne daga nan sai a nufi garin maka wanda tafiya ne na ma mai tsawon gaske ba zai gaza kilomita wuraren 400 zuwa 450 ba daga madina zuwa makka to zai yi wannan wa yi umar an yaga tasila inda al-ihrami ana umurtan shi yayi wanka lokacin da zai yi niyya qabla an yurima tun gabani yayi niyya din wa ya tajarradu zai zai tsiraita min mahidi siyabi daga dukkan wani tufa wanda za ta iya kewaye jikinsa na daga hula ne riga ne wando ne ko meye da ka sani sai ka koma cikin wannan wato mayafi guda biyu da zani da kuma abin da za ka yafa to wannan tun a wannan lokacin za ka saka baka cire shi har in umara ne sai ka gama umaranka in kuma ka yi niyan aikin hajji tun daga nan wajen to baka fita daga cikin waɗannan har sai an yi arfa mun gane ko su ne masu yin hajji ifradi wanda za su soma gabatar da aikin hajji kafin su yi umara yau amma wanda zai soma gabatar da umara kafin ya yi aikin hajji shi ne mafi yawa wanda muke yi shi ake kira hajji ta mati'i za ka yi umra kana zuwa ka yi umra za ka fita daga cikin wayannan tufafi za ka zauna a garin maka sai ka jira sai lokacin aikin hajji ya zo sannan kuma sai ka yi niyyar aikin hajji wannan daga ɗakinka ba sai ka fita ka je wani waje ba sai kuma kama aikin hajji amma in ka yi niyan cewa haji za ka yi a wannan inda ka je ka yi wanka ka yi za ka ce to ni fa aikin haji zan yi shi kadai to fa in ka sa wannan fararen kaya ba ka fita a cikinsu sai dai in sun yi da ka wanke ka sake mai da su ba kai ba sa wando ba kai ba sa riga har sai an yi arfa Allah mun gane ku shake kira haji ifradi wanda sai bayan aikin haji sannan kuma sai ka yi umaranka amma in za ka yi umara kafin aikin haji ka yi haji ta mati inda har za ka yi umara kafin aikin haji kuma a cikin watannin aikin haji ka zama mai ta mati shi ne za ka yi yanka wancan mai ifradi shi kuma babu batun yanka a kai shi mun fahimta ko to wa yustahabbu an yaga tasila lidukuli makkata mustahabbi ne gare shi an yaga tasila ya sake yin wanka lidukuli makkata domin shiga makka wala yizal ba zai gushe ba yilabba yana yilabbi yana mai yin wannan talbiya dubrar salawata a ƙarshen kowane sallah ana tafiya za a je wato garin maka za ka yi ta yin talbiya ne kana ta yin talbiya ba a so ka yi shiru sannan ko ba a so ka nace mun gane ko ba a so ka yi shiru ba ka yi talbiya ba sannan ko ba a so ka nace kana ta yi amma ana umurtan kada ka yi ta yin talbiya ƙarshen kowane sallah wa inda kulle sharafin da kuma dukkanin inda kuka hau wani tudu ko kuma inda kuka gangara duka dai wato abu ya ka sake bijirowa da shi wayanda mulaqatin rifaqi da inda kuka haɗu da kararka wato abokanan tafiya kun sake haɗuwa da su to ba so sallama ba talbiyan shi ake so mai yi amma walaisa alaihi kasratul ilhahi bi zalika bai zamanto zai yawaita wannan ba kamar da misali mun ce kilomita wajen 400 in daga in daga madina ka taso a ce kai kayi ta yi kayi ta yi babu kakkautawa har ka shiga maka a'a ana yi ana yi bacci ma zai ɗauke ka kana farkawa ka farka da talbiya din ku haɗu da wani ku soma talbiya kafin kuma ku gaisa da zai hana ka yin komai ba yawa ka ga wani abu wanda ya kayatar da kai ka yi talbiya kun hau wani hawa za ku gangara ka yi talbiya abinda ake so ka yi ta yi kenan shine mal ya ce wa laysa alaihi kasratul ilhahi bi zalika bai zamanto kuma akan shi kasratul ilhahi wato ya kai matuƙa ya nace da yin hakan har sai ya wahalar da kanshi ba komai wa ma amartakum bihi fa'atu minhu masada duk abin da aka ce muku ku yi na addini din nan to ku zo gare shi masada a gwargwadon iko yawa ba dole sai kun kai matuƙa mutum ya gajiya da sauransu ba to wannan kenan yanzu kaga ya ɗauki harami ya kama talbiya in mota ne ya shiga mota in a ƙafa ne ya kama hanyar tafiya mun gane ko shi yasa aka ce in kun haɗu da abokanan tafiya kaga ana tafiya a kafa kenan ko abu hawa irin su doki da sauransu yawwa to yanzu gashi na ana ta tafiya ana ta tafiya za a zo a shiga garin maka insha Allah za mu tsaya anan sai mu tashi faiza da kalamakata in ya zo ya shiga garin maka kuma yaya zai yi ya zai da bajin talbiya ina kuma zai je da me zai soma abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ba mu ikon komawa ko kuma zuwa wannan wannan waje wato maka. Akwai karatu da yawa in ka je kowa da kowa iri ɗaya ake komawa yana ba da wani wato abin nan na ka gane cewa dukkanin kunnan fa ɗaya ne gaba ɗaya babu wani fifiko a tsakani haraminka ba bai fi nawa ba nawa bai fi naka ba musamman in aka zo aka ce za a kwana a musdalifa an je an hau arfa an dawo wani aiki za a yi za a zo a kwana a musdalifa nan ne ma za a yi sallan magriba nan ne za a yi sallan isha a nan za a kwana babu, babu gini ko ɗaya a wajen yawa kowa nan zai zai kwanta yi bacci kafin asibahi kuma ya tashi to a nan ne za ka tabbatar da cewa kowa ɗaya ne kowa da kowa ɗaya ne dukkaninku kuna cikin fararen tufafi in ka ga wani mai kalan abin nan to hala jami'in tsaro ne kawai to wannan lallai za ka yadda Allah shi ɗaya ne shi ne kuma mai iko akan komai mai iko kuma akan kowa ya Allah ka yassare mana hanya da guziri da ƙarfi da lafiya wajen ziyarar wannan ɗaki naka wanda suka je ya Allah ka sa su maimaita wanda ba su je ba ya Allah ka ba mu ikon zuwa ga baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا توصل لدكني إبادة دمكي يا الله كيسر منا يا الله كأمنت دمودك أبن دمكي جنس ورنش يا الله كنيسان تامد مياغو ya Allah ka dawamar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da duniya gaba ɗaya ya Allah ka yalwata mana cikin arzikinka ya Allah ka nisanta mu da dukkan wani abin sharri ya Allah ka kyautata zuri'an mu gabaki ɗaya amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin